الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم الماصلح ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من أبودي الله تبارك وتعالى da ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sayyid bukhari muna fatan Allah muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah muna muwafaka da abin da za mu saurara ana cikin abuwabu sifatis salat babu wanda ke magana akan sifar sallah babu wanda ke magana akan sifar sallah saboda haka ana cikin babin da ke magana akan babu du'a'i qabla salami babin yin addu'a bayan tahiya kafin ayi sallama babin ake ciki kisan babin ba su kare ba sai lokaci yayi muka dakata insha Allah ci gaba za mu bismillah
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث أن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء على به في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم
نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث أن يزيد أن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم wannan hadisi wata mutum na sa'idin ya zantar da mu in ji imam al-bukhari qala haddathana al-lays yace lays ibn sa'd ya zantar da mu shi kuma ya karbo daga yazid ibn abi habib shi kuma an abil khair ya karbo daga abul khairi an abdullahi bin amr ya karbo daga abdullahi bin amr shine abdullahi bin amr al-as shi kuma an abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu ya karbo sayyidina abu bakr as-siddiq ya dalla tabbata gare shi annahu qala haqiqa ya ce li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allimni du'aan ad'u bihi fi salati allimni ya rasulullah ka karantar da ni wata addu'a addu'u bihi fi salati wanda zan riƙa yin addu'a da wannan addu'ar a cikin sallata in riƙa yin wannan addu'ar a cikin sallata wasu ka ce kenan wannan addu'ar ta musamman ce ta keɓance ce cikin sallah ƙala sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce qul ka faɗi ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi ya ubangiji Allahumma wannan mimin matsayin yan nida'i yake kuma an ce ya Allahu ne ya Allahu shine ma'ana Allahumma wasu ka ce kuma Allahumma mimin nan ma'anarsa Allahu ma'budi bil haqqi ya abin bautata da gaskiya ubangiji mahalicci na abin bautata da gaskiya inni zalamtu nafsi haƙiƙa na zalunci kaina kaga an fara da itirafi itirafi da laifi itirafi da laifi Allah tabaraka wata'ala babu abin da yake so irin bawa yayi itirafi cewa shi mai laifi ne kuma yayi laifi hanyoyi ne na neman gafara da neman rahmat ubangiji tabaraka wata'ala aka ce inni zalamtu nafsi na zalunci kaina da mi da aikata ayyuka waɗanda suke ba daidai ba da aikata ayyuka na sabo da aikata ayyuka na kurakurai duk wannan shi ne zalamtu nafsi haka wanda bai laifi ne amma ke koyar da wannan siga ta addu'a domin mi domin duk wanda ba shi ba ya gani duk wanda manzo Allah ne yake ko da sayyidina Abubakar wannan addu'a zalamtu nafsi zulman kafiran na zalunci kaina zalunci mai yawa wala a wata wata riwaya sai ce zulman kabira wata riwaya kan zo zulman kabira wala yaghfiru dhunuba illa anta ya ubangiji gashi kau gafaran nan ba mai yin ta sai kai aka ce wannan cewa ba mai yin wannan gafara sai kai ya ubangiji yana karanta da tsintsar tauhidi domin mi kaɗaituwa shi mai gafara kaga yana nuna ko kuma keɓantuwar gafara gare shi shi kaɗai yana nuna wahdani Allah tabaraka wa ta'ala kenan ba mai gafarta zunubai sai kai ya ubangiji illa an tafaghfir li maghfiratan kai man gafara ka gafarta min wata irin gafara min indika da gare ka maghfiratan min indika amma tanwini sannan kuma abin da yake karantawa shi ma maghfiratan din nan yana karantar da watan ɓoye irin girman ita gafara an kawo shi na kira kuma na kira ce ta ta'zim wata irin gafar da ba wanda zai san irinta sai ka ya ubangiji wata irin gafara wadda ba wanda ya santa sai ka ya Allah za su ce magfiratan kamar ce magfiratan azimata min indika daga wajenka ya ubangiji warhamni shi mata aka ƙara girmama ta da da ilabta ta ga ubangiji tabaraka wa ta'ala min indika daga wajenka ya ubangiji innaka antal ghafurur ai da ma gafar da ubangiji amma ambata ta to sai ya zamo watan idafa ta tashrifi innaka antal ghafurur rahim haqiqa ya ubangiji kai mai gafara ne arrahim kuma mai jin kai ne kaga can ya ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan kaga daya sannan warhamni faghfir li maghfiratan sannan warhamni to can karshe sai ce innaka antal ghafuru sannan kuma arrahim kaga zai zama lafun wa nashrun murattab lafun wa nashrun murattab kaga ghafur zai zai koma ma maghfiratan rahim zai koma ma zai koma faghfir li rahim kuma kuma warhamni shine wannan ita ce addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi ya koyi da sayyidina Abubakar a cikin sallah yace Allah ul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim wannan ita ce addu'ar da amma shi ma sai da mai mudabaka saboda babi dai na magana akan yin addu'a qabla salat yin addu'a qabla salat to wancan mudabaqatan da aka hasaso a wancan hadisi da ya gabata cewa ko ba a sarraha ta ba ba hito karra'an ce ba'da tashahhudi ba qabla salami to hali zai gwadi adina za ta gwadi domin dukkan ayyukan sallah an bi su kowanne na da nasa zikiri ke bantarci to kenan da jin wannan bayan an yi tahiya kayan ashe assalamu alaikum nan ne muhallin yin wannan wannan addu'a saboda ni saboda kowane aiki na sallah na da nashi zikiri ke bantacce wannan shine abin da suka gano shi ma'ana kaga don haka akwai mudabaka tsakanin wannan hadisi cewa an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da yin addu'a in an gama tahiya kafin a ce assalamu alaikum sai mutum ya addu'a tare da akwai akwai maganganu da yawa akwai maganganu da yawa ma har addu'o'i na komi mutum zai iya yi da duniya da lafiya duka mutum zai iya roƙo a cikin kahiya ɗin za mu ji نعم
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب مم. وندا سيدنا عبد الله بن عمر yake cewa shi a cikin tahiya yana addu'o'i daban-daban harkar da ta shafi cehonin gidan shi yana roƙo cikin tahiya ce hatta milh menene ya ce har milh baiti ina addu'a hadda abincin da zan ciyar da raƙumina ina roƙon a ciki da gishirin da za a yi mammiya kaga ce ba ne kenan ma'ana za a roƙi duniya a roƙi lahira kuma duk a ciki Allah ka bani alkhairan duniya da lahira in ma ka ambata su duk ɗai in ba ka ambata su ba kuma duk ɗai wasu kuma suka ce a za a taƙaitu ne da irin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi saboda wani hadisi shi kuma ita sallan nan takaitaccen abu ne da haka takaitaccen abu ne ba a so a shigo mata da wani abu daban wanda bai cikinta addu'a sai da manzo Allah ya koyar ko kuma mai mudabaka da lafazin alqur'ani ma'ana sai mutum ya dauko daga cikin addu'o'in cikin alqur'ani sai addu'a da ita in cikin sallah ne in cikin sallah ne abinda wasu suka ce kenan amma shi Abdullahi bin Umar kaji abin da yake cewa zaka yi qala ibn umar la adku fi salati hatta yace bi shi'ir himari wa milhi baiti wannan babu yana magana shi kuma akan ma yutakayyaru abinda za a zaba min addu'a ina addu'a ba'da tashahhudi bayan tahiyya wa laysa biwajibin amma fa ba dole bane ita addu'an nan ba dole bace ba dole bace mai sallah zai zaɓi wata addu'a bayan ya ƙare ta hiya eh amma ba a sani ba laisa bi wajibi ba wajibi ba ce ya ishara zuwa ga bihada ila cewa wannan hadisin na wannan babi umurnin da ke ciki don kada a ce a to ka ce ba laisa bi wajibin to ai ga umurni nan ga umurni nan zai taho cikin cikin lafazin hadisin to ya wannan umurnin ka ɗauke shi ce to ya umurni kala kala ne umarni kala kala ne a wajen malaman usul da malaman balaga duka umarni kala kala ne akwai amru ijabi umarni na dole akwai amru nadibin umarni na mandubi ne akwai amru irshadin umarni na irshadi shi da tawa akwai amru ibahatin umarni na halacci kuma duk sunan su umarni duk amru amru ne to don haka hawa hawa suke don haka ko ka ga umarni a cikin wannan hadisi da ya zo to falaisa bi wajibi ba amru ijabin bane na
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن كنتم فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الصلاة قلنا هكذا يشمكم كنا بيوكاو السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو وأن الحديث مسدد ابن مسرحب يا زنت الدم قال يتي حدثنا يحيى يتي يحيى يا زنت الدم شيني يحيى بن سعيد القطان عن الأعمش يا كربو سليمان الأعمش قال حدثني شقيق يتي شقيق يا زنت الدم ويا زنت الدني عن عبد الله يا كربو عبد الله بن مسعود wannan tana da riwaya Abdullah bin Mas'ud ce qala yace kunna idza kunna ma annabi mun zamo idan muka zamo tare da muna tare da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam fi salati a cikin sallah kulla sai muka ce ko sai muka ce assalamu ala allah assalamu ala allah min ibadi sai mu ce assalamu ala allah min ibadi assalamu ala fulani assalamu ala fulani فقال النبي سيما الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله لا تقولوا السلام على النبي لا تقولوا السلام على الله kada ku ce assalamu ala Allah kada ku ce assalamu ala Allah fa inna Allah huwa salam fa inna Allah huwa salam domin Allah shine assalamu din to kuma wannan ayayi gwarin assalamu kuma ala Allah kuma Allah shine shine assalamu din ذاك يقول لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام ومن الله شيء السلام إيه ولكن قولوا التحيات لله أبن ذاك شيء التحيات لله والصلوات والطيبات صلوات والطيبات أبن ذاك شيء كنا أنفسر شرا نشيني واتن أركاكا نعبادو ko addu'o'i ko salloli ga Allah tabaraka wa ta'ala suke daɗa dan kalmomi sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahmar ubangiji wa barakatuhu da albarkatansa shine ziyadatul khair shine baraka assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin amincin Allah ya tabbata gare mu mu da muke halarta nan وعلى عباد الله الصالحين da sauran bayan Allah waɗanda suke na ƙwarai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa innakum gashi bata kare ba tahiyar amma saboda wani muhimmi a faɗi muhimmancin ka sai ce fa innakum idza qultum in kuka faɗi haka asaba kullu abdin fis samai duk wani bawan da as-sama ba ba wai ƙasa ba duk wani bawan da hawan da as-sama wannan addu'a ta shafe shi don ibadillahi salihin a kasu haka ba na kasa ba sai aka ce yace asaba kullu abdin fis samai habba wanda ke sama kaga shi maganar na kasa wanda aka tare da shi nan wanda mai sallah yake tare da su ba a kuma maganar su ha halitta Allah ma'ana bayan Allah da suke sama ta shayi aw bayna samai wal ardi rawina shakka ko ku ya ce asaba kullu abdin bayna samai wal ardi ta shafi kowane bawan da aka tsakanin sama da ƙasa to sannan sai aka koma cika lafazin ita ta hiyar ashhadu an la ilaha illallah na shi da ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shi da tabbas cewa annabi muhammadu abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzo Allah ne kuma ya takhayyaru min ad-du'a ajabahu ilayhi fayad'u to kaji mudabaka dalilin ya kawo wannan hadisin a ƙarƙashin wannan tarjuma sun mai yadda sannan sai ya zaɓi min addu'a daga addu'a a ajabahu wadda ta fi ƙayatar da shi wadda ke ahsanu daga mafi kan addu'o'i ilaihi zuwa gare shi sai ya du'u sai ya nasi sai ya addu'a ya zaɓi addu'a wadda take mai kyau kyaukyawa sannan sai ya addu'a din kaga ya ƙara tahiya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya takhayyaru min ad-du'a ajabu to shine dalilin dama kawo shi babu ma yatakhayyaru min ad-du'a ba'da tashahhudi wa laysa biwajibin
babu man lam yaqsa jabhatahu wa anfahu hatta sallah قال أبو عبد الله رأيت الهميدية يهتز بهذا الحديث ألا يمسح الجبهة في الصلاة
babu man lam yamsah jabhatahu wa anfahu hatta salla wannan babi kenan yana magana akan hukuncin wanda bai shafe jabhatahu goshin shi ba wa anfahu da hancin shi hatta salla yayi sujjada ko kan ruwa goshin shi da hancin sun ɗebo ruwa ko sun ɗebo wata ƙasa ko sun ɗebo wani taɓo to sai bai goge bai bashi haka sai da ya ƙara sallah hatta sallah ma'ana hatta faraga min salati har ya ƙara sallah shi har ya ƙara sallah shi shine ma'ana to menene hukunci a ciki aka ce dama abin da aka so kenan kada ya shafe in dai ba abin yayi yawa bane in abin yayi yawa har ya zan zai mai nauyi ga ci gaba da sallar shi wataƙila ruwan suna dararowa kila su shigan mai ido wanda ya ɗebo ga ga goshi ya sujada cikin ruwa to sai zai yana gara ruwa to ya shahidan ka su zuban mai cikin ido wato su ɗauke mashi wani huluri daga cikin sallah to ya shafin shi ya fi amma in ba haka ba abinda aka so ya bar shi kada ya shafi ya bar shi saboda ya shafi saboda wannan mahalli ne na tawazu'i ita sallah mahalli ne na kankan da kai da haka ba sai ya share goshin shi ba sai ci gaba har sai ya kare قال أبو عبد الله أبو عبد الله شيخين إمام البخاري أبو عبد الله باوني بني أبو عبد الله شيدين إمام البخاري إن يجي قال أبو عبد الله مما كون يجي قلت نج يجي قال أبو عبد الله كوكما راويني يروي تدقريش يجي قال أبو عبد الله إمام البخاري يجي رأيت الحميدية يحتج بهذا الحديث ألا يمسح الجبهة في الصلاة يجي ناقة الإمام الحميدي daga cikin shekhannin imam bukhari ne shine abdullah ibn zubair ibn isa ibn abdullah ibn zubair ibn ubaidillah ibn humayd al-humaydi kaji nasabar shi al-qurashi al-makki eh to shine ce ya ji shaykhin sa al-humaydi yahtajju yana kafa hujja bi hadha al-hadisi da wannan hadisi Allah yamsaha al-jabhata cewa mai sallah ba zai shafe goshinsa ba fi salati a cikin sallah don ya ɗebo wani abin nan wata ko ƙasa ko wani haki-haki ko kuma ya ya ya ya shaho ruwa ya taɓo ruwa da da goshinsa da hancinsa
حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمه قال سالت ابا سعيد الهدري فقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجد في الماء والدين حتى رأيت أثر الدين في جبهته
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام أن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري فقال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الدين في جبهته wannan hadisi muslim ibn ibrahim ya zantar da mu inji imam bukhari muslim ibn ibrahim shi kuma yace haddathana hisham yace hisham ya zantar da mu shine hisham ad-dawai an yahya shi kuma ya karko daga yahya ibn abi kathir ka san yahya yahya din imam bukhari rijalansa suna da yawa yanzu dai muka wuto yahya ibn sa'id al-qattan a cikin wancan يحيى بن سعيد القطان نن kuma gashi Yahya ibn Abi Kathir an Abi Salama da ka dole sai malamai sun shiga sun gano wani Yahya ne an ce Yahya kawai yayi ilahi wani Yahya ne daga cikin Yahyoyan da suke na rijalan shi Yahya ibn Abi Kathir ne an Abi Salama ya karbo daga Abi Salama qal yace sa'altu Aba Sa'id al-Khudriyya na tambayi Abu Sa'id al-Khudri faƙala sai ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan abin da ya shafi mutum ya yi sujada ya shahu ƙasa ko haƙƙi ko ruwa a goshinsa da hancinsa to sai ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma'i wat tin abu sayyid al-khudri ce lalle na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sujada a cikin ruwa wa dini da tabo aka ce to duk lokaci ɗaya ne aka ce i zai iya yiwa duk lokaci ɗaya ne hatta ra'aitu asara dini fi jabhati har naga gurbin alamar tabo a goshin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan sai ya nuna annabi bai goge ba in ya goge abu sa'id al-khudri ba zai gani ba da haka sai aka ɗauke shi a babin mallam yamsah jabhatahu wa anfahu hatta sallah ga abu sa'id al-khudri ya ce ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada a cikin tabo da ruwa eh ra'aitu yace hatta ra'aitu asar dini hannaga gurbi watan na taban nan a goshin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam
babu taslim babu taslimi wannan babi kenan na sallama yin sallama ƙarshen sallah cewa assalamu alaikum me matsayin shi me matsayinta ita wannan sallama a cikin sallah kaga don haka imam bukhari bai ce babu wujubi taslimi fi salati ba babin wajabcin sallama cikin sallah kuma bai ce babu ajami wujubi taslimi fi salati ba babin rashin wajabcin sallah ta duk bai ce ba to abin da yasa dama ya saba irin wannan kaida sai ya taho duk mas'alar da addi sabani to sai ya zo mararraba bai cewa babin wajabcin kaza ko babin rashin wajabcin kaza sai da kawai sai ce babin kaza saboda ni saboda abin da za a ci karo da shi na saɓani eh cewa wajibi ce wasu a wajensu sallama ba wajibi ce wasu a wajensu kuma sallama wajibi ce na
حدثنا موسى بن اسماعيل نعم.
حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث ان ام سلمه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النساء حين يقلد سليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم قال ابن شهاب فقرا والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم
saboda ita tahiya malamai na da sabani a cikinta imam malik da imam shafi'i imam ahmad da almajiransu sabansu kenan watan sun ce idan sarfin musalli duk idan mai sallah ya juya daga sallah shi bai ce assalamu alaikum ba sallah shi taɓa ce ba sallah kaga wajibi wajibi ce kenan ita fa salatu batil hannawi shi yace daga cikin malaman shafi'iyya nawawi yace ai ba wai a ce dungurungun ma ba a faɗe ta ba wani harafi daga cikin ta a cire shi to ba sallah kamar assalamu alai alai kawai ba a ce kum ba kaga an cire wani harafi kum to ko shi aka cire babu ta assalamu alaikum to in ya cire wani harafi daga ciki ko ya bata shi to babu babu sallah haka suka ce suka kafa hujja da zance annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa tahliluha at-taslimu warwarwa daga sallah cewa assalamu alaikum zaka wanda bai ce assalamu alaikum bai warwaru ba Abu Dawud ya rawaye shi da isnadin shi watan har takan sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce miftahu salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslimu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mabudin sallah sarki yin harama da ita kabbara warwarwa da gare ta at-taslim yin sallama wanda imam tirmidhi ibn majah sun fitar da shi imam al-hakim ma ya fitar da shi a mustadrak dinsa yace ingantacce ne ala shartin ala shartin muslimin saboda haka akwai sabani amma mafi ya duka ayyuka kaga sun tafi akan sallama wajibi ce sallama wajibi ce amma akwai wanda suka tafi akan cewa ba wajibin bace to حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند هند يجي؟ مهم. عن هند نعم عن هند عن هند هكذا يعني يا صرفا شو يا صرفا عن هند يا صرفا شنو yace a ce bintil haris an hinda bintil haris ko an hindin bintil haris kaga wannan ya sarrafa shi wannan bai sarrafa shi ba أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم قال ابن شهاب فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم وانا حديثي موسى بن إسماعيل يا ذا التدم التبوذكي موسى بن إسماعيل التبوذكي يا ذا التدم قال حدثنا إبراهيم بن سعد يتي إبراهيم بن سعد يا ذا التدم قال حدثنا الزهري يتي مسلم بن محمد بن شهاب الزهري يا ذا التدم أن هند يا كفو هند بنت الحارث لهارس أن أم سلمة هارس بن عبد المطلب شيني هارس ده بابا أبو سفيان بن الحارس shi ɗan uwa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Haris da Sidna Abdullahi duk ɗiyan Abdul Muttalib ne kaga ɗiya ce ga babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita bintul Haris ne Hindu anna umma salama yace san dai ummu salama radiyallahu ta'ala anha da Allah tabbata gare ta qalat ta ce kana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo idza sallama in yayi sallama qama nisa'u hina yaqdi taslimahu qama nisa'u mata za su tashi hina yaqdi lokacin da yake kammala taslimahu watan sallamarsa yana cewa assalamu alaikum sai mata su taso dama sahun su yana can bayan sahun maza to wa makasa yasiran sai manzo Allah ya dan zauna dan zama kaɗan ba ba da jimawa ba qabla an yakuma kafin ya tashi qala ibn shihab sai ibn shihab yace fa ura wallahu alam ni zato na fa ni fa zato na wannan saurara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kafin ya faɗi abin da aka fahimta shi da zaton shi sai mai da al'amari ga Allah ce wallahu alam Allah ba shine masanin hakika ba ina da yakinin hakan ne annabi ke nufi ba ba ina nufin ina da hakikan hakan ne annabi ke nufi a wallahu alam wannan a batuna ne wallahu alam anna muksahu likay yanfuza an-nisa'u qabla an yudrikahunna man insarafa min al-qawm hikimar wannan zaman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi don kada watan mata su zarce qabla an yudrikahunna kafin kabla gabanin an yudrika hunna manin sarafa an ba su alawus na maza maza su wuce don kada waɗanda suke nan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam na mazaje suka sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yudrika hunna su riske su a cakuɗe wajen fita a cakuɗe wajen fita to bari a dan ba su alawus din da an kan an kirdadi sun gama fita an kirdadi sun wuce to sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso domin ba wanda zai tashi manzo Allah ya tashi ka kenan ba za su cakuɗe da mata ba a lokacin matan su sun wuce sannan maza Allah ya miƙe yana miƙewa duk sahabbai za a miƙe sannan sai a hito
babun yusallimu ni ne yusallimu al-imam babun takbiruhu hadha babun wannan babi kenan yusallimu hina yusallimu al-imamu wannan babi kenan na cewa yusallimu mai sallah na cewa assalamu alaikum hina yusallimu al-imamu lokacin da liman yake cewa assalamu alaikum lokacin da liman yake cewa assalamu alaikum an ce hina lokacin da wasu suka fahimci da cewa assalamu alaikum din liman da tamamu duk babu babu dama sa iya zamowa daya wasu suka ce a'a hina din nan a gurbin da ya ce assalamu alaikum to kafa ya jira ya wata addu'a shi ma mamu a wannan lokacin sai ce assalamu alaikum yana jin liman ya ce assalamu alaikum shi ma ce assalamu alaikum kada yi wata wata ba a so yanzu abin da zai yi na addu'a da wani abu da wani shiru na makaruhi ne yayi makaruhi domin me bai ba da haƙƙin muta ba inna ma ju'ila al-imamu li utamma bi in kai in kai biriz da shi kenan sai kaga dama ba shi kike koyi ba amma abin da ake so yana cewa assalamu alaikum kai ma kace assalamu alaikum ka nuna mai koyi kake
وكان ابن عمر رضي الله عنه يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه
وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه سيدنا عبد الله بن عمر يا زمو رضي الله تعالى عنهما يا زمو يستحب يناسا إذا سلم الإمام إن دي لمن يتي السلام عليكم أن يسلم من خلفه shi ma wanda ke bayan shi ce assalamu alaikum haka sayyidina umar yake so yana cewa liman na cewa assalamu alaikum sai ma ka ce assalamu alaikum kuma ba sai ka jira ya yi sallama biyu ba in mai yin biyu ne dan sallama ta zo biyu ta zo lafazi ɗaya ta zo ma har da mai liman zai zama na uku to da haka duk ba a jiran sai ya faɗi wa'incin da ya ce assalamu alaikum ɗin farko to ba sai ka jira ce ta biyu ba sannan kai maka sallama yana cewa assalamu alaikum sallaman nan guda to sai imamu ya ce assalamu alaikum to haka abdullahi ibn umar ya so
حدثنا هبان بن موسى قال خبرنا عبد الله قال خبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم
حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان قال صلينا مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فسلمنا حين سلم حدثنا حبان بن موسى حبان بن موسى هذا تدم إنجي إمام البخاري قال أخبرنا عبد الله يتي عبد الله بن المبارك هذا تدم عبد الله بن المبارك sai an bibiyi rijalu don akwai lokacin da in an ce akwai wanda in an faɗi sunan shi ba iya ganewa sai an faɗi nisbarsa ko sai an faɗi laƙabinsa ko sai an faɗi alkunyarsa sannan a gano wanne ne nan abdullahi abdullahi ibn mubarak ne wanda an sha bayani akan Abdullahi ibn Mubarak wanda suna cikin ziri na biyu waɗanda suka dawwana hadisai akan babu ba akan babu ba suna cikin zuri na biyu wanda suka dawwana hadisai su dau tadwinin su akan babu ba ne kaman su ne farko kenan dan wancan zirin farko ba magana babi na su ibn shahab al-azuri to amma wannan nasu Abdullahi ibn Mubarak su Imam Malik to sune su farko wanda suka dawwana hadisai akan babo ba awwal jami'il hadis wal athar ibn shihab amir lahu umar wa awwal jami'i lil abwab jama'atun fil asri zuqtirab kabn jurayj wa hushaym malik wa ma'mar wa walad al mubarak to walad al mubarak din shine abdullah ibn mubarak shine akhbarana abdullah akhbarana ma'mar kaji ma'mar kaji yana cikin shi ma عن الزهري يا كركو دغ محمد بن شهاب الزهري ام محمود بن الربيع يا كركو دغ محمود بن الربيع الاتبان يا كركو دغ اتبان بن مالك wanda hadisin sa ya gabata can itbanu ibn malik in an tuna hadisin sa ya gabata a can baya wanda ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidansa ya masa sallah a wani wuri domin ya riki wannan wurin wurin sallah saboda yana fama da matsalar ido yana fama da matsalar ido shine limamin anguwarsu to yanzu akwai lokacin da yace ƙorma na kawowa ga matsalar ido ga ruwa kaga akwai lalura sai tsaya gidansa ya sallah to yana so manzo Allah ya masa sallah a wani wuri don ya nemi albarka da wurin ai duk inda ya sallah ta amma ya nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa sallah a nan don ya nemi albarka ya riƙi wannan wurin wurin sallah kaga asarun ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana girmama su ana kuma neman albarka da asarun manzon Allah inda manzo Allah ya taba tsayawa ko abin da manzo Allah ya taba tabawa ko abin da manzo Allah ya taba gani da idonsa ko abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba takawa da kafafunsa to duk wa'annan asarun tun a zamanin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam suna da girma kuma sahabbai na girma nasu kaga da yadda suke kwadayin tabarruki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah su kawo ruwa ya rika tsotsoma hannuwa a ruwan don a tafi gida a sha da mata da yara kowa sha don neman albarkar manzon Allah wannan shine aka sani tun daga sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam duk wani abin da za a zo da shi yanzu da cewa ba a neman albarka annabi sallallahu alaihi wannan ko shirka ne ko bid'a ne to wannan shine babbar bid'a domin abin da sahabbai ba san shi ba annabi sallallahu alaihi ma bai san wannan ba abin da ya sani a nemi albarkar shi sai haka wannan an kawo wani abu daban sabo cewa ba za a nemi albarka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to in ba nemi albarka annabi ba mizani ma mizani ma to wannan hadisin na itbalu in antuna nan ne ya taho qala sallaina ma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa sallamna hina sallama yace lokacin da muka jere sau sau dan da manzo Allah yana shigowa sai yace to ina kake so zabi inda kake so in ma sallah in antuna zabi inda kake so in ma sallah to da ya zaɓa ɗin da ya zaɓa ɗin sai annabi sallallahu ta'ala sallam sai yi sallar da ya sallar to shine yake magana ya ƙare wanda yake cewa muka yi sahu a bayansa ya ce da muka yi sahu a bayansa to sannan sai aka tada sallah to da aka ƙara sallah fa sallamna hina sallama sai muka yi sallama hina sallama lokacin da manzo Allah ya sallama kaga babun yusallimu hina yusallimu al-imam babun yusallimu hina yusallimu al-imam